ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna maraicen 20 ga wata mai ga wata mai albarka watan Ramadan hijira tana shekara 1445 wanda ya dace da 30 ga watan uku shekara 2024 miladiya muna cikin tafsirin suratul najmi mun kwana aya ta talatin da biyu yau zan tashi aya ta talatin da uku a farai tallafi ta wanda.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وعاقل قليلا وأكله عنده علم الغيب فهو يرى
Allah subhanahu wa ta'ala ce afara'aita alladhi tawalla shin ka bani labari mana ga wannan wanda ya juya baya Allah yana tambayar ka yi bayani tambaya ta zargi liman tawalla an ta'atillahi ga wanda ya juya baya game da mahallaka bayi suna fuskantar Allah shi kuma yana juya ma Allah baya shi ana rike imani shi yana fada da imani shi ana yayin yada sunna shi kuma yana yayin fada da sunna shi ana yayin addini da imani shi kuma a lokacin yake fada da addini yake fada da imani to ka bani da me kake tsammani game da wannan yaya al'amuran da za su kasance mutum ne gashi ya ci ya sha cikin kwanciyar hankali Allah ya mishi komi amma fala saddaka wala sanna baya sadaka baya sanna walakin kadzaba wa tawalla ya ma ƙaryata duk abin da aka zo mishi da shi na gaskiya wa tawalla kuma ya juya baya dangane da imani an gane ko wa aqa qalilan wa akada ya bayar da abu ɗan kaɗan in ma bayar wace wa aka da yayin ruwa sauran idan aka ce a aƙa ƙalilan ai ya ba da ɗan kaɗan wa aka da ai mana a ya hana albaki abin da idan aka ce ya taimaka ba zai taimaka ba baya alheri baya da imani baya kuma neman yin imani da haka saboda tsananin ruwa ma ya haɗa rashin imani da ruwa saboda tsananin ruwa aka ce fa aka da menene misalin aka da alkibiya alkibiya ita ce idan ana gina rijiya an yi nisa sai aka tar da wani cikakken dutse da ya ƙi basuwa to wannan dutsen da ake tarda cikin rijiya ya ƙi basuwa dole a haƙura a bar rijiyar ba a tarda ba ruwa shi ake kira kidiya to idan mutum ya yi ruwa sai a musaka shi da wannan dutsen da ya zo ya kifa suwa bari ya ba da kowa a tar da ruwa a shafe hibiri ya wata yalla akwai amfani ga irin shi ya wuce wannan shi ne kibiya da haka aka siffanta shi wa aka da ai kamar masu gina rijiya ya jibu na fi asina da hafar a wannan sakarati su da a cikin ginin nasu da wani dutse tamna abun minar tamamin amal wanda zai hana su cika wannan aikin nasu fa ya kulu sai su ce a kidina an hana mu mun samu abin da ya hana ba za a yi aikin ba wai ta kuwaiti gunan amur sai a bar aiki to wannan shine ya ba da wato siffa ce ta ruwa cikakkiya sai Allah ke cewa عنده علم الغيب فهو a يرى inda hu ilmul gaibi wannan mutumin yana da ilimin gaibi ne don haka ya san in ya riƙe ma zai amfanuwa da wannan abin da ya ruwa ɗin fa huwa yara yana ganin allon gaibi a nuna mishi a ci ga yadda abin yake a'a kawai inaji ne tsaurin kai ne irin nashi sai Allah ke cewa أم لم ينبأ ب- أم لم ينبأ بما في سبط موسى
mm, وإبراهيم الذي وفى
mm.
ألا تزر وازرة وزر أخرى Allah ce amlam yunabba bima fi sudur Musa ko ba a ba su ba labarin abin da ke cikin takardun annabi wannan abin da ke cikin wahayin annabi Musa shine na Taura wa Ibrahim alladhi wafa da abin da ke cikin takardun da aka ba annabi Ibrahim alladhi wafa wannan wanda ya cika umarnin da aka ba shi wato kaga duk inda ake magana in za a kawo sunan annabi ibrahim da annabi musa wa ake fara gabatarwa annabi ibrahim amma kuma a nan sai aka gabatar da annabi musa saboda ana magana ne dangane da abin da ke cikin da tattabansu to littafin musa ya yi kusa da mu akan na annabi ibrahim ba a ba su ba labarin abin da ke cikin da tsawon annabi Musa da annabi Ibrahim, Allah ta zuwa ziratun mudura ƙwaƙura shi ne ba a ɗora ma wata rai lahin wata rai shi ne abin da ke cikin wancan da tsawon. Wata rai ba a ɗora mata nauyin lahin wata rai kowane ɗan adam yana ɗaukan nauyin aikin da shi ya yi ne wannan shi ne abin da ake ciki da littafan da wannan kowane littafi haka yake da haka babu wani rai da zai zalunci kanshi da kafirci ko da wani abu na zunubi kuma a ɗauki wannan zunubin a ɗora ma ɗan uwan shi shi yasa ma Allah ya ƙaryata kafirai ko sanda suke cewa lillazina amanu tabi'u sabilana falyahamil khatayakum wama Allah ce wama hum bihamilina lil khatayahum min shay'in ƙarya suke yi ba za su iya ɗaukan komin nauyin zunubin su ba ashe kaga kafirai sun yi wannan alwashin Allah ce ƙarya kuma Allah tabbatar maka wani bai ɗaukan nauyin wani da haka sai Allah ke cewa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
na'am وأن سعيه سوف يرى
wa an laisa lil insani babu wani abin da ke tare da mutum mutum babu wani abin da zai samu sai abin da ya aikata ma'ana aikinka da ka aikata shine mallakarka aikin babanka ko na ɗanka ko na matarka ko na kakanka ko na wanka ko na ƙaninka ba mallakarka ba ne aikin abokinka ba mallakarka ba ne me ka mallaka abin da ka aikata da kanka shi yasa Allah ke cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu komi ga mutum sai abin da shi mutumin ya aikata wa anna sa'ayuhu sannan lalle aikin dan adam din yayi sau da sannu zai ga abin shi kuma ganin abu zai gan shi a duniya zai gan shi a lahira kamar yadda Allah ke ta kuli imalu fasayarallahu amala اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون fa kul ka ce musu ku yi aiki da sannu Allah da manzo za su ga aikin ku mu'mine ma za su gani sannan a maida ku zuwa ga alimul ghaib wa shahadati Allah masanin koye da bayyane ya labarta muku abin da kuka ji kuna aikatawa to in haka ne kowane ɗan adam ya yi tutiya da aikin shi kar ya yi tutiya da aikin wani kun gane ko wannan aya ba ta da alaƙa wai ko a ce ta kore ɗan adam baya ƙaruwa da aikin wani wanda ba nashi ba ba su ma da alaƙa da wancan hadisin cewa duk wani ɗan adam in ya mutu aikin shi ya tsaya labarin wancan hadisi daban labarin wannan aya daban wannan aya tana nuna maka aikinka da shi kake yin alfahari ba za ka yi alfahari ba da kakanka wani ne amma kuma kai ba kai aiki irin na kakanka ba domin in ba kai aiki ba ana alaƙanta ka ne da aikinka ba da aikin kakanka ba ko babanka kun gane kenan wannan tana nuna maka tana nuna mini in tashi in dogara da yi ma kaina aiki in nemi ni'ima da rahamar Allah ta hanyar kokari na iya inda na gaza kuma inda ban kai ba a cika mu an gane ko amma bai yiwa wanda nake so ya cika mini shine zai yi aikin ni ban yi wannan ba zai yi ba ka taba gani dan gayya ya zo kuma shine zai yi aikin ba mai gidan ba mai gida ba kai ke kama ma ba to kuma dan gayya ya zama shine mai kula da abin gaba da to wannan abin da aya take nufi kenan kenan kai kokari kai aiki kar ka dogara ni dan suwa ne ni ji kan suwa ne ne muna tare da suwa ne ai ko ban yi batun da su sun yi ai zance ya kare bai kare ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayuhu sawfa yura dan haka nan abinda malamai suka ce ai kaga dan adam yana amfanuwa da aikin wani idan shi musulmi ne amma in kai ba musulmi bane waɗannan kuma abubuwa ba za su amfani ka dama in kai musulmi ne za a kama maka an lura kama maka ne za a yi me tahiya ake ma sako me zuwa ya zo aka ma sako ba wanda za ya zauna ba wannan bai aikin komi in ka zo kama mishi me za ku yi a zaune ki me za ka kama mishi sai ka tar da wannan yana aiki in ka kama mushi yanzu kamar mutum ne yana kasuwa da wanda shi kuma ƙato ne bai kasuwa sai dai ya zagaya ya rufi waye kamata a kama ma to kaga abin da ya sha bamban tsakankanin mutanen mu na nan da sauran al'umma wasu musulmi na wata ƙasa kenan mu yanzu nan idan kaga mutum da ɗan tiran shi na goro yana yawo yana bin wannan ranar ta azumi yana saidawa wata tsohuwa ta kasa wani dan abu ko wani dattijo ya kasa wani dan abu yana neman abin da zai rufa mata shafi idan ka kalli abin da ke cikin kayan nashi na saida gaba daya bai kai cefanen ka ba na wuni hidimomin ka da za a yi a wuni sun yi ƙarfin wannan abin da ke cikin kayan shi na saidawa haka nan ne wai in ka zo in za ka sai abin shi sai ka ce to ya rage madadin in ka ce nawa nawa ya ce dala ishirin ishirin in ka ɗauki biyar ka ba shi jika biyar ya ce a rage ba canji hudu da rabin ne ba ka ce a'a je ka ka ƙara dan na ga kai mai neman takewa ne je ka ka kyar ba wai in ka ce to nawa nawa ce ishirin ishirin to ka yi uku hamsin to kai da ya kamata ka agaza mishi ya take yaro ne ka gani yana kokari da dan yanda yarin tashi yana so ya zama dan kasuwa kamata ku rika mishi ciniki sai ka ce ka iya ba na siya ba zan sabta kan to kuma yaushe kai mutanen ku za su amfani da kai to kaga irin wannan shi ake so a taimaka ma ya ci gaba in tsohuwa ce take sai da wata gyaɗa rogo ku saya ko ba ta da kana da ɗa mai mata da bata yi kuma kai tina mana da mahaifiyarka ce ta rasa wanda zai mata take wannan ai ka ji tausayinta ya kamata ka taimaka mata ka in ka sayi abin ka ba ta kyauta ta ce me ya sanya ka ce baba ina da tsohuwa irin ki ni Allah ya sa ta aihe ni ni ne na kare mata wannan wahalar da na ganki sai na tuna yanzu da babu ni da ita za ta yi wannan wahalar to ni ma sai na ga ba zan iya rike ki ba gaba ɗaya amma dai bari in taimaka ma wahalar ɗan raunin ki in mutu wani alheri wallahi in ta fara maka addu'a ba san iya abin da ka samu ba haka ne haka yaro dan karami da kaga yana sana'a taimaka mishi za a yi a kai kayan shi yayi yayi gaba to wannan shi ake nihi dan adam ya dogara da aikin shi kar ya dogara da aikin wani idan ya dogara da aikin shi inda ya gaza kuma sai a kama mishi shi yasa kake ganin musulmi in ya rasu sai a gaya ma musulmi yan uwan shi a wannan lokacin zuwa amsa wannan amsa zuwa jana'izar shi wajibi ne akan su ko ba wajibi ne saboda ana so su zo da yawa manzo Allah ce idan kuka zo da yawa kuka kai ku ɗari aka samu muwahhidai wanda ba mushrikai ba kamar arba'in suka mushi sallah Allah zai ba da ceton shi ko kuwa zai gafarta mishi sallan na ashe taron jama'ar sallar da shi aka yi aikin shi ne ashe kaga ba aikin wani ka bane bai samun ka amma ba zai same ka ba sai in ya tarda ka kai ma kana da imani dan kaka dogara da aikin wani amma dai aikin wani kam zai yi amfani amma na ma wani mai imani ba mara imani ba domin sallan nan wa take amfana mai imani idan mutum ya mutu aka zo aka daga hannu Allah ji kanshi addu'a tana zuwa ko mutu zuwa idan aka ma mamaci sadaka addu'a tana samun shi ko bai sadaka tana samun ko samun shi idan aka ma mamaci wani aiki na alheri kamar wani dan shi ya gina rijiya ko ya gina wani shato a wani gari ya je ya mutu korajiyar shato ya ce a madadin mahaifiyata Allah ya baka kuɗi lokacin da kai kan ka zama mai kuɗi babu su daga bayan su ne ka zama mai kuɗi yanzu tun da Allah ya hore maka in mutu wata sadaka ba mu hana ka bai waccan sadaka ka tara a yi waina a mata miya da nama a ci a tashi a yi addu'a wannan mata amsu ba ita muka hana ka ba amma wannan wainar da aka ci yanzu aka tashi aka je lokacin da ake ƙoshen ne ladan yake samu idan aka yi gobe aka ji wata yunwa ai zance ya wuce ko amma wancan ruwa da aka ma gari guda ba duk yadda aka sha ruwan babanka yana lahira ana bashi zai ci zai tambaye Allah daga ina wannan ladan yake zuwa ya ce ɗan kawana bayan ka na mishi arziki kuma ya gode ma arzikin ya tuna da kai uban yana daga can zai ce Allah ni ina roƙon shi ka mishi garhara ka mishi rahama Allah ce na amsa a madadin ka haka tsohuwar ka tara su kamar da irin wannan aiki shi ya sanya kake ganin waɗannan mutanen larabawa da sauran 'yan kasashen duniya suke wannan gine-ginen ya masallatai yan amadadin iyayensu ne da 'yan uwansu sadakatu jariya ce suke musu mu nan in kai kana da kuɗin ma sai ka ga ba za ka yi ba wani kuma ɗaukar nauyin masallacin zai yi yanzu wannan shimfiɗar da aka gyara da Allah muna zaune a cikin masallacin cikin nutsuwa ko ba mu zaune da babu wannan shimfiɗar ba shi da kyau da zaman nan zai mana daɗi wannan karatun da muke fankokin nan da suke bugawa suna ba mu isa sun taimaka ma zaman nan ko su taimaka ba wanda ya saka fankokin ko ya biya wuta ake biyan fankokin ya fice ta mahali wannan duk zaman da muke yi kowa yana ɗiba a cikin albarkar wannan bawan Allah da ya zuba wannan abu ina ga shi wanda ya gina masallaci kun ga babu shi shi murga da hamsu amma yanzu a inda yake ana kai mishi ladan ayyukan da ake cikin masallaci sannan ana ciyarwa a wannan masallacin ai buɗe baki ko an wasa ana yi to waɗannan da suke buɗe bakin nan da su da iyayensu ana kai musu ne a nan mun gane cewa ashe mamaci yana samun ladan aikin da ba aikin shi ba amma mamacin ya zama wa musulmi domin kafiri Allah ya hana a mishi addu'a manzon Allah ya hana a mishi addu'a. Annabi Ibrahim ya ma baban shi addu'a falamma tabayyana annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu da ya bayyana kafiri ne sai ya bar shi domin ko da yayi kafiri ba za ta amfani shi ba ko manzo Allah ya addu'a ga wasu munafikai wanda innifaqul akbar gare su Allah ce a'a kada ka ƙara tsayawa ka musu sallah kuma kada ka ƙara tsayawa ka musu addu'a kuma ko ka roƙa musu gafara ba zan musu ba sai Allah ya ba da dalili ya ce saboda sun mutu suna fasa إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون abin da ya sa addu'ar da aka musu ba ta ba ta- ba za ta tarda su ba ba dan addu'a ba ta tarda mamaci ba ne a'a innahum sai aka faɗi sababi lalle su kafaru billahi sun kafirce ma Allah wa rasulihi da manzon shi wa fa ma su sun mutu hum ba su suna masu karanta Allah wannan shine mani'in saduwar addu'a zuwa gare su an gane ko don haka wa anna sa'ayuhu sawfa yura. kuma aikin dan adam da sannu zai ganshi summa yuzahu jazaa'u ثم wafa يجزاه الجزاء الأوفى sannan za mu saka mushi sakamako cikakke shine jazaa'ul aufa ay al aufar wanda aka cika shi daidai shi sakamako cikakke shine wanda ba a ƙara maka komi akan zinihinka kuma ba a barin maka ladanka in ɗaya ne a baka lada ɗaya sai an baka goma saboda akwai farala Allah wani shi cikin sakamako sai Allah ke cewa وأن إلى ربك المنتهى wa anna ila rabbika kuma lalle zuwa ga ubangijinka ne almuntaha makura take yawmal mi'ad ranar kiyama kowa zai kare abin da yake zai koma ga Allah babu wani da zai rage a nan duniya wane ya gaduwa na wane ya gaduwa na har sai kai kai an kai ga inda wani in ya gada shi ba an gade shi ba wa zai gade shi sai dai Allah sai Allah ce inna nahnu narsul arda wa man alaiha نرث الأرض ومن عليها lalle mu ne nahnu narsul arda mu ne muke gadar ƙasa wa man alaiha da abin da ke kanta sai zama to وإليها يرجعون zuwa ga Allah ne makomar kowa take sai zaman to dan haka nan ita karewa gaba daya zuwa ga ubangijinka ne alamunta makura take an gane ko ku mutane ta alamuna annal mi'ada ila Allah ai kun san makoma zuwa ga Allah ne ila jannati ko dai zaman to ta koma zuwa ga aljanna saboda imaninka au ila nari ko kuma zuwa ga wuta saboda mi saboda wato rishin imaninka kamar da imamu babbi imamu sunna yake cewa tatafakkaru tafakkaru fi fil kharqi wala tatafakkaru fil khariq kurin kayin tunani da da lura cikin halittar Allah amma ba a yin nadari a cikin Allah domin babu wani da ya isa ya tafakkarin shi ya iya gano Allah sai Allah ke cewa وأنه هو أضحك وأبكى wa annahu shi Allah huwa abhaka shi yake sanya dariya wa abka kuma shi yake sanya kuka wato wanda yayi dariya sai yayi kuka bakin da ya kuka wata ran sai yayi dariya kuma kowane baki ka gani ya taba kuka ya taba dariya an gane ko to Allah ne yake sa haka kuma ka fahimci wani abu banda dan adam babu wanda Allah ya sa ma dariya ko kuka ko ka taba ga saniya kana dariya ka taba ganin an yi wani zance akuya ta tuntsire da dariya ko kaza dan adam ne zai yi dariya ka gane wannan zancen ya mushi daɗi kuma dan adam din da bakin nan da ya dariya har ka gani a fuskar shi kuma in ya baka rai da bakin za ka gani banda dan adam babu wanda aka ba izini aka hure mishi yayi kuka yayi dariya dishi iya an gane ko sannan abuka dan adam shine mai kuka wa a fi Allah shi ke sa a yi kuka in ya cancanta ka yi kuma shi ne yake sa a yi dariya wa ya sa kuka Allah ya sa mumine a nan ya jarrabe su da fasikai kafirai kafiran sun sa su kuka da haka mumunan anan suka sha wuya suka yi kuka kuma kafiran anan duniya suka yi dariya ko amma in an je lahira fa sai Allah ya sa muminan dariya dama shi ne ya sanya su kukan anan dan shi mai ke sawa sannan kuma sai ya sa kafirin kuka a lahira ya sa muminin dariya a lahira kirama har ma a ƙarshen sota da shi yake cewa menene mummunan alal ra'iki yanzu gumi suna mini wannan ayoyin
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون innal ladina ajramu lalle waɗanda suke masu laifi kanu sun kasance minal ladina amanu yadhaku suna yin dariya dangane da masu imani dariya ta raini dariya ta izgili dariya ta wulakantarwa ni zai faru وإذا مروا بهم يتغامزون wa idza marru bihim idan mu'mini suka wuce sun shuɗe za su wurin ibada su ko za su je su yi karatu ko za su je su yi ilimi ko za su je yada addini ya ta gama zuna sai su rinka yin zumban su suna nuna suna fi yin da suke su wancan masu imani ko ga wancan wa'atab su ne wai a ganin su nan su ne zaɓaɓɓu ya ce ustaz ya yi daga nan ustaz wato wai yana ganin haukan banza ne kake a mahaukaci ke ɗaukan ka tun da gasa nan ko riga mai tsada baka ko hula mai tsada baka ko takalmi mai tsada baka bare babban mota bare moto bare babban mota bare gida mai kyau kila ma sai da ka biyo wurin mai abin karyawa sai da ka karya kai baka tanadi karyawa a gidanka ba kuma kana da'awowai ku ne na Allah kaza kaza kaza da karamci ne da ne wallahi yanzu ka wannan ustazan inda za ka dankara mushi wannan abu sai kaga ba ka ƙara jin wannan wa'azi ba ka ake ciya ba rishin aikin yi ne ya ta ga mazuna wa idza marru bihim me zai faru وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين idan suka koma zuwa ga iyalansu za su koma suna raha an ci riba an je an yi obiro an yi hidima kudi sun zo ya danna ya ga eh sun shiga banki lalle yanzu akawun din shi an mai kararin ya bincika ya yi cikin balance akawun an watso mishi ya ce to ai ga miliyan hamsin din shi ta shiga yau ga ta ishirin da biyar ma in an jima sai ya yi kara alo a wata kaga wata miliyan goma ya da Allah a gama da hakuri ran kai dade wai kaji an bashi miliyan goma an kai kana ce a gama da hakuri a to kaga irin wannan zai koma gidan shi yayi wancan ta'annitin yayi wasa da addini ya raina masa hankali kuma ya ji ya samu kudi ya saba wannan din shi bukatun shi sun biya ya tuna ma nuban nayi sai koma yana raha hemi وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون wa idza ra'awhum idan suka gansu qalu histi inna haula idzalu wadancan mutanen wallahi ba su shi wa bataccen yake nuna masu imani sai batattu ne halakakku ne wallahi halakakku ne ba addinin gaskiya bane suke batattu ne wani addini ne sabo na bata yazo eh ci gaba وما أرسلوا عليهم حافظين Allah ce mu kuma ba mu aiko su ba su rika kula mana da waɗannan masu imanin ba mu ba su ba kiwon bare su rika duba suna ga aikin da suke me zai faru فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون to fa yawmal ladina amanu to a wannan yini na kiyama su masu imani game da kafirai su ma ya tahakuna za su yi wannan dariya za su rama dariya su kaman kaka على الأرائك ينظرون suna kan gadon aljanna sun kishin gida suna hutawa kamar yadda kai a lokacin kana bisa kujera mai juyawa a jiran ka kilim yana buga ka kake raina hankalin mutane kana wasa da talakawa baka dauke su ba bakin komai ba ko to shi kuma a ran nan ba biro bane aljanna ce kai biran nan ba kai bane farko a cikin shi kuma ba kai bane na kashi a cikin shi sai ka huta wani ya shigo daman wani ya huta ka shigo amma ita aljanna kai in ka shiga kan ka shiga wani bai shiga ba inda ka shiga wani bai shiga ba matanka wani bai taba ganin su ba kai ka gansu kuma kai ba ka huta bari wani shigo to su a wannan gadan ne ya ga hakuna me zai faru هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون sun ɗauki musu kwanturan suna daddannawa suna ta- nemo tashe ‘yan wuta ka san a cikin aljanna ai akwai satirit da ake kamo ‘yan wuta a samo su kuma bambanci da na duniya shi wanda kake kallo kuma magana kuke yana ganin ka kana ganin shi sai ku yi kwal bidiyo kai da shi suna tattaunawa ana tattauna dan wutar dan aljanna da haka dan aljanna nan zai kamo wani shaki da mushakiyanci ga shi a aljanna yana kishin gidi ga wancan shi kuma an kai ana ana rubuta shi a wuta sai ya kawo ya ja honorable ya excellency ana kara ma nasara babba dan babba wanda ya abinda kuke so kuna kuke yi a masu duniya dan mai duniya yau ina duniya kuma
قال قائل منهم إني كان لي قريب Allah da babu labarin wasu abu ‘yan uwan juna, sai ɗayan da aka je aljanna sai ke ce ma ‘yan uwan shi, ina da wani makusanci يقول إنك لمن المصدقين ya karanta yana ce mini wai kai ma kana cikin waɗannan mutanen da suke gaskanta wannan kama-kaman da ake cewa wai addini, kai ma kana cikinsu? Me yake cewa?
أفما نحن بميتين Haka ne?
أإذا متنا وكنا ترابا وإذا مدنا لمدينون sai ce wai idan muka mutu muka zama ƙasa ƙasa ta ta riɓe da mu ba komi namu mu din nan wai ana cewa wai za a dawo da mu da Allah ka ce da wannan zance zai yiwu kana cikin masu irin wannan imanin me zai faru فاطلع فرأيه قال هل أنتم مطلعون؟
قال هل أنتم مطلعون sai ce musu ko za mu leƙa mu ganshi ma'ana ko za mu kamo tashoshinsu zai ce kamo me za a yi فاطلع فرأيه في سواء الجحيم ba dai kawo da yake bai kusa daga inda yake kawai sai kamo ta ita take daga an so ta kamo ita za ta kamo ba irin da duniya wanda sai an danna wani abu ita za ta kamo sai gashi kuma cikin tsakiyar jahima yana konuwa me zai ce mishi قال تالله إن كنت لتهدي yace a wani kai ne a haka ce eh ni ne yace mu kuma kaga yadda muke ciki kaga wannan diba da Allah a wani kai ne haka Allah sarki ka gani ma da na san da na iman yace to zuwa ne yanzu babu tashi bayan mutuwa shikenan yace gashi an ku tashi ba mun zo inda muke muna cikin wahala yace to wallahi wani saura kiris ni ma ka hallaka ni kaga da na biya maka yanzu da ina tare da kai a wannan mutai kaga da ban biya maka ba kaga ni irin ni'imar da na samu ai kaga bayanin nan ai izgili ne ni zai ce mishi ولولا نعمة ربي لكنت من المنظرين in ba dan ni'imar Allah mahalicci na ba ni ma da na zama cikin wanda aka yi halarci wannan inda kake azabar ni zai cewa فما نحن بميتين aba ma na hannu bi mayyiti ne mu kuma ga ma'anan aljanna ba ma mutuwa an yanka mutuwa an ce qulubin bila mautin ku fa a can yace mu ma anan haka aka yi amma muna da bukatar ta sai dai ba ta samu ba sai ni إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين sai ce mu mutuwa ta sai dai wadda muka yi wata dauko mu daga duniya ta kamu nan an kare da mutuwa kuma wa ma na hannu bi mu'azzibi na mu ba da za a ma azaba bane sai ke cewa ya ga je gaba illa mautar wa na nubi ma'azili ko sai Allah ke cewa saboda wannan li mithli hadha falya amalil العاملين kaga Allah ke ce azalika khayrun am nubilan shajaratul zakum wannan ne ya zama alkhairi ko wanda aka ma matsarki a cikin cin itaciyar zakum to idan aljanna ya yi alheri to saboda irin wannan aljannan mai aiki ya aiki yanzu kun gane dariyar da Allah yake sawa a yi da kukan da Allah yake sa a yi da na duniyar lahira Allah shi ne wannan annahu huwa azu haka wa abuka sai yake cewa wa annahu وأنه هو أمات وأحيا wa annahu huwa amata kuma shine mai kashewa wa ahaya kuma shine mai rayawa daman aikin kashewa da rayawa na Allah ne wani baya yi والله Alladhi- يحيي ويميت wallahu yuhyi wa yumiitu Allah shine mai kashewa shine mai rayawa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk تبارك الذي بيده الملك مم.
وهو على كل شيء قدير ya ya yake الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا kaga Allah shine allazi khalaqal mauta wal hayata shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa mutuwa da rayuwa ashe Allah ne kadai mai kashewa Allah ne kadai mai rayawa wani dan adam baya kashewa wani dan adam baya rayawa wannan dukkanin su aikin Allah ne ba aikin dan adam bane an gane ku shi Allah shi ne yuhyi wa yumin shi yake kashewa shi yake rayawa wani baya yi sai Allah yake cewa وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى wa annahu shi Allah khalaqa zawjaini shine mahalicin nau'in halittar banu adam din nan guda biyu azzakar namiji wal unsa da mace Allah ne namijin Allah ne macen Allah ne ke halittar namiji Allah ne ke halittar mace kuma da halittar namiji da halittar mace duk ganin dama Allah ce kuma wanda ya baka baiwa ce ta Allah kyauta ce Allah ya maka shi Allah ne kaɗai mai yin haka wani baya yi ke za Allah ke ja a yau saboda insanu an turka su da alam ya kunu su min maliyin yumna thumma kana alaqatan fala fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn zakara wal unsa Allah ne ya sanya wannan mani ya zamanto zaujai ni azzakar wal unsa namiji ko mace an gane ko alaysa zalika biqadirin ala an yubil mauta bala Allah da wannan ikon sai Allah ke cewa من نطفة إذا تمنى min nutfatin daga wani dugon ruwa na maniyi yake halitta azzakara wal unsa namiji da mace idza tumna yayin da aka hada ruwan maniyin namijin da ruwan maniyin mace in Allah so yin halitta sai yayi da su summa sannan وأن عليه النشأة الأخرى wa anna alaihi ya, ya tabbata mallakar ubangiji ne yana ga Allah nash'atal ukhra tsagar wata halittar mata daban ma'ana Allah ne ke da ikon ya ba- ya ya- ya kago wannan wanda ya mutu bayan ya mutu kamar wanda daman shi ya kago shi kafin ya yi daga babin shi Allah ya to in ya mutu zai kago shi ko kuma na shatar ukura Allah ne bayan ya gina gangar dan adam ya kare ta kuma yake busa mishi rai daban shine na shatar ukura sai Allah ke cewa وأنه هو أغني وأقني wa annahu huwa agna Allah shine mai wadatarwa wa aqana kuma Allah shine ke bada wadatar zuci ya hana arzikin ga wani ya bada shi ga wani ko kuma Allah ne agana ya wadata ya zama shine wadatacce a kan shi wa aqana kuma shine ya maida talaka halitta ba suka zama mabukata zuwa gare shi dukkan ku talakawa ne amma Allah shine alganiyu mawadacin da bai da buƙatar komi a wurin kowa an gane ko don haka a wannan afqaral khala'iq ilayhi shine ya mai da dukkanin halittu suna da buƙata zuwa gare shi shi kuma agna sai ya wadatar da nafsahu kan shi bai da buƙatar komi a wurin kowa ko agana man ya sha'u yana wadatar da wanda ya ga dama min khalqihi cikin halitta shi wa aqna man ai wa afqara man ya sha'u sai ya kuma wato kunta ta arziki ga wanda ya ga dama minhum cikin mutane Allah ne ke wannan da ka in kaga arziki ba wayo bane ba karatu bane ba iya tsara iyali bane ai ka sa kwanda suke cewa ni tsara iyali na ne daga ɗari ban tsara ba daga nan ka ga ina iya rike su ina iya wannan din su akwai wanda shi kadai bai iya rike kanshi sai mai da 40 ya rike shi ƙarya banza ƙarya wani ai da Allah ne ke yi wannan mutum nawa ne mutum bai da abin wallahi mutum da mata hudu da ɗa arba'in mutum zai zo da kwanan shi ya shiga cikin ɗiya arba'in ɗin ya ci ya sha sai ya tsira ta yi shi haka ne kuma kawai shi wannan da bai da kowa ɗin bai yi kowa kuma ma in ka kalla wanda suka yi kowa arziki a duniya na basu da aure wanda basu da kowa ne to ya kamata inda birshin aihuwa arziki ne wanda bai taɓa aihuwa ba ya zama mai arziki kafin ya aihu sai Allah ke cewa mai malam وأنه هو رب الشعر
wa annahu shi Allah huwa rabbu shi'ira shine ubangijin wata tauraro da take haɗuwa wadda da a jahiliya ake bauta mata to ita ma wannan ba Allah bace Allah ne mahaliccinta kuma aikin da take Allah ne take ma ku bayan ta ku bar ta ku kama Allah ubangijinta sai Allah yake cewa وأنه أهلك هذا الأولى wa annahu shi Allah ahalaka adil ula shine ya halaka adawan farko wanda suka yi zamani da annabi Hud alaihi salam kamar yadda Allah ya alam tara kai fa fa'ala rabbuka bi ad kai baka ga ba abinda ubangijin ka ya aikata ma adawa irama zatil imad wa atu wasu manya-manyan ƙarfi isassun ƙarfi madadiyayyu allati lam nufalat misli hadhihi bilad wanda ba ku halici kwatan kwatin su ba a cikin gari fatakanu sun sun kasance wannan min ashaddun nasi sun yi kowa a cikin mutane ƙarhi babu wani mai ƙarhi kamar su ahalakahumullahu Allah ya halaka su birihin da iska sarsarin atiya mai bibiyar juna kuma mai ƙarhi sakaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin Allah ya hore ya sakarta ya sake ta akan akan su dare bakwai da wuni takwas a jerance sai Allah ke cewa وثمودا فما أبقي Allah ce wa samudan Allah shine ya halakar da samudawa fama abqa minhum ahadun ahadan babu ɗaya da yawan zai ya ya tsira a cikin su kowanne he da Allah halaka shi sai Allah ke cewa وقوم نوح من قبل wa qauma nuhin Allah ne halakar da mutanen annabi nuhu min qabl kafin qadawa kafin samudawa yaya mutanen annabi nuhu suke إنهم كانوا أظلم وأطغى innahu su mutanen annabi nuhu nuhu kanu sun kasance hum azlam su ne mafiya tsananin zalunci ai ashaddu tamarrudan matsananta tsananin tsaurin kai min alladina min ba'dihim idan ka danganta su da wanda ba su ba wa atiga su suka yi dagawa su suka yi shishigi sannan da suwa والمؤتفكة أهوى wal mutafikata ahawa wannan ƙasan ma da muka girkice ta Allah ce mu ne muka girkice ta ba wani bane su wani ƙasa ne mutanen annabi lutsi ne garin su annabi lutsi ne inda ya zamna Allah ya girkita ta faja'ala faja'ala aliyaha safilaha ya sanya ƙasan ta koma sama saman ta koma ƙasa wa amdarna alaihim hijaratan min sijilin manzu Allah hore musu wasu juwal wasu daga sama suna sauka kamar ruwa ana yi wa su manzu wanda take mai alama mai shaida wadda aka da sunan kowa musawwama san inda rabbi sai Allah ke cewa فغشاها ما غشاها
fagashaha فغشاها ما غشاها fagashaha ma gasha sai abin da ya lullube su ya lullube su na azaba da ruwan duwal wasu shine fa amdarna alaihim matsara fa sa'a matsarul munzari sai Allah ke cewa فبأي آلاء ربك تتمارى fabi ayi ala rabbika to wace ni'imar ubangijin kuke Allah ta tamara kuke kokonto menene Allah ya faɗa ni ni'ima kuke ganin wannan abin bata tabbata ba me Allah yake zai yi ya ga zai yi ta tamara haka zance kuna shakka shi sai Allah yake cewa هذا نذير من النذر الأولى hada kun ga wannan mai wa'azin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nazirun mai gargadi ne minan nuzurul ula yana cikin jerin gwanan annabawan da suka wuce ai manzo ne daga cikin manzanni kama yadda waɗancan manzannin Allah ne ya aiko su to shi ma wannan Allah ne ya aiko shi qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli bani ne farko wanda cikin manzanni ba dama akwai manzanni a gabana dan haka nan أزفت الآزفة da haka azifatil azifa ikitirba ta kusanta al'azifa wahiyar kiyama ita ce kiyama to ta kusanto tunda annabi muhammad ya zo to kiyama ta kusa tana gafi da duk abin da ya rage bayan annabi muhammad kawai shirye-shiryen ata da kiyama ne ake amma babu wani sama sauran zaman duniya da za a yi dani shi yasa mutanen ma ba su wuce shekara 60 70 in an kai 75 an shiga cikin matsala da mutum ya kai 80 yanda ya shiga cikin matsala wani yana da tansiyon wani yana da diabetes wani yana da kaza wani yana da kaza yau ya je sai ya je a likitan shi ya ce mishi karkaci kaza wancan likitan shi ya mishi allura duk sati ka zo a duba a ga kaka aka yi amma yanzu ka rage kaza ka rage kaza banda kaza ka rika dan motsa jiki ka rika wane ne wane ne ba haka bane kaga ashe babu wani zama dai da za a yi a duniya mai daɗi saboda shekarar sittin ne ne a shekarar sittin ba kwana nawa za ka ta ta kare ga mutane sai shekarar duhu mutum ko rashin lafiya bai sai shekarar duhu yana nan tsaye sabon ƙaso ne ba abin da in kaga yaro matashi dan shekarar ɗari biyu da hamsin za a ganshi sabon sarmai kaf ƙasar Nijar babu tsoho dan shekarar ɗari biyu zai yanzu in ka zage an jiba haka wanda ke ta ɗari da shi eh to kaga ko ɗari da hamsin sai an tona da haka mai alkiyama ta kusa mai shiri ya shirya sai Allah ke cewa laisa laha min dunillahi kashifa laisa laha min dunillahi kashifa dan haka ita kuma alkiyama ba ta kasance ba wani Allah wanda ba Allah ba ya hango iya ƙarshen lokacin ta bare ya iya ganewa ba a kwarin yema kowa lokacin ta ba za ta zo ne ba ta kasa sai Allah ke cewa afa min hadha alhadithi ta'jabu afa min hadal hadisi shin yanzu wannan magana ta alqur'ani ita ce ta ajabuna kuke mamakin ta ai kuke mamakin an ya kuna sahihan ta zama gaskiya qur'anin maganar Allah ya zo a bakin annabi Muhammadu shine kuke mamakin kasancewar shi gaskiya sai وتضحكون ولا تبكون وتضحكون kuna ma yin dariya minhu game da alkur'ani istihza'an wa sukhriyan dan renawa da ba'a da wulakantawa wala tabkuna ba kwa yin kuka kama yaf'alul muqinuna kan wanda suke muwaqqine masu yaqini suke yin kuka bihi da alkur'ani kama akhbara anhum kamar yadda Allah ba mu labari wa yakhduna lil adiqani yabkuna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wanda wanda wanda su bayin Allah ni da idan suka ji alqur'ani ana karantawa yana ya da suna faduwa utul ilma min qabli idha yudla alaihim yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a kaga yabkuna suna kuka bayan sun fadi sun yi sujada wa yaziduhum khushu'a sai ya ƙara musu tsuntsuwa da tsoron Allah shi Qur'ani ku kuma madadin ya muku wannan shine kuka mai da shi abun wasa kuna dariya kuna wasan kwaikwayo da shi wai ana tiyatar da shi ana wai kaza da shi Allah san tsayin sai Allah ke cewa wa antum samidun wa antum samiduna wai alhalin ma ga ku ku din nan sai dai ku saurari waka kiɗa da waƙa wai idan wani abu ya tada maka hankali wai ka zo ka buɗe rediyo ka buɗe bolin ɗin rediyon ka kona abin ka ka sa wani kasa mai music mai daɗi eh wai kana sa Bob Marley dan ka ji wai ka samu nutsuwa saboda hankalinka bai an tada maka hankali shi yasa kawai da sa Bob Marley sai na zaman to na na kunna LWB din nan da na jiya bi uku ga ga Bob Marley yana yi wato sai na shi wai duk Qur'an da ake karanta shi sai da ya dan samu yuwi ya kunna ya hankalin ka kwanta ba i da mahuka ba sai kai ko yanzu wannan wallahi ni da hankali ya tashi in ba da mutum kamun wannan wai wai gora da gora ce wallahi wannan wannan wannan sidin da ke kamuni ai da na sanya na ga yadda ake wannan din nan duk sai man tada ni da motsa duk Qur'an da aka saba da man tada shi da motsa wannan yanzu wannan Qur'ani ne wa antum samidu kada man ku ba kwa yin kuka kuna ma izgiri da shi kun kasance ma samiduna gafiluna kuna masu gafala da shi sai Allah ke cewa fasjudu lillahi wa'budu fasjudu lillahi ku yi sujada lillahi ga Allah shi kadai ku bauta mushi an gane ko kada ku bauta ma kowa in ba shi ba ai fasdaku lahu ku tsankantar da kanku gare shi wa akhlasu ku tsantsanta ku zamanto kun yi addini tsantsa gare shi wa hadahu shi kai la sharika lahu ba da abokin tarayya an gane ko wa abuduhu ku bauta mushi sai Allah ke cewa suratul qamari majjiyatun wa khamsun wa khamsun ayah bismillahir rahmanir rahim اقتربت الساعة وانشق القمر نعم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب وكذبوا واتبعوا آواءهم وكل أمر مستقر Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim suratul qamari ana kiranta sura ta wata dan ta bada labarin wata ko an bada labarin abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wata shi yasa aka ba su surar da wannan sunan Allah ce ya kitara bata sa'atu kiyama ta kusa saura kaɗan lokacin tashin kiyama kusa yake da mu me ya sanya wan shakkal kamaru domin wata ya tsage kuma daman Allah ya sanya tsagewar wata alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan annabi Muhammad a aiko shi alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama isar da sabannin shi ya koma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama sahabban shi su yi mulki su koma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama a waye gari da zaman musulunci ya haɗa duniya alama ce daga cikin alamun tashin kiyama kuma ya zamanto an dawo an koro musulunci daga ko'ina kowane gari an kwace musulunci ya koma hannun arziki da fasikanci da bidiyoyi da sauran abubuwa na alfasha da batsa yanzu musulunci ya koma bako a wannan wurin alama ce daga cikin alamun tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa musulunci zai tare a Madina ya zamanto ko'ina an koro shi kamar yadda ake koro miciji ya dawo cikin ramin shi ya zauna zai fita ko ina zai zama to iya madina kawai ake yi shi an gane ko to wannan shi ne duk alamomin tashin kiyama Allah ya faɗi tsagewar wata a labarin da ake badawa tun zamanin aiko annabi farkon lokaci an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka suka ce a'a su suka da shi annabi ne menene shaida dan su bisu yarda ba kawai a ce an ce ya gada musu shaida me kuke so suka aika a je a zo da shi daman yadda abin yake ita makka a lokacin nan ƙarhinsu da waye wasu bai kai ba suna da wasu masu ƙarfi wanda yake mutanen yaman kasan yaman ta girma sauki wato shi kanshi annabi isma'il annabi ibrahim da ya tsage ɗanshi da matar shi hajar a nan makka lokacin ba kowa to ai hanyar ta mutanen yaman ce zuwa siriya waɗannan laraban su ne sun gari shi har suka mai da wurin da kun gane ta riga yesu to ya zama to mulkin nasu ma daga yaman ne yake ko da nan suna da ƙwarya ƙwarya yancin gashin kai to amma dai mulkin yana hannun yaman ne idan suna so wani abu babba za a kirayo sarkin Yaman ne yake turawa ya zartar da hukunci. Ran nan sai mutanen Makka suka yi ƙara zuwa ga shi sarkin Yaman cewa ga wani ɗaya daga cikin su ya zo ya farraka musu gari ya naɗa ta musu al'umma. Ya ce to ga ne ina zuwa. Ana kiran shi Habibu ne Malik ne kowaye da ya zo ya sabka a gehen garin Makka. Sarkin Makka ya je aka yi tarbe kyakkyawa yana girmama shi ya zama tuma kujerin da aka aje shi sarkin makkan bai isa ya hau ba sai dai shi habib mulmalin ne yake zaune an zo da askarawa da sojoji da wane ne da wane ne masu barazanar tsaro ma ya ce to na ji sakon ku meye matsalar ku suka ce akwai wani anan cikin garin da ya dame mu da kaza da kaza da kaza ce a je a zo da shi ko da ƙarfi ko ya yarda ko bai yarda ba a ce an fakira da aka je aka same shi aka ce sarki yana maka magana ya ce to ina zuwa sai suka taho da shi da abubakar su birak khadija ta biyo su tana masa addu'a tana Allah taimake ku Allah ba ku nasara Allah sa ku rinjayi waɗannan bayan Allah Allah sa wannan addinin musulunci bayyana shi ta tsaro Allah sa musulunci yayi tsarki akan kafirci da suka zo shi wannan babban sarki din ana ta mushe wannan fadanci duk mutane sun zube a ƙasa kawai da manzan Allah sun karo sai Allah ya saka farjinin manzan Allah a fuskar shi sai ya tashi ya tarbi manzan Allah su ma hadawa suka tashi har da makiya da ya ga manzan Allah suka gaisa sai ce to ya zauna kan wannan kujerai wanda Allah ya zauna kan kujera shi kuma sarkin makka ya tashi shi kuma sarkin ya zauna kan kujera shi mai ƙara ya koma ƙasa wanda ake ƙara ya koma sun zauna ya ce shi ne wannan suka ce shi ne ya ce jama'a ka ce shi take ƙaran ka ce a kan ne take ƙara na to ku kuma ya jagora eh ya zo da sabon addini ya ce duk abin da iyaye da kakanni suka yi ƙarya ne ya zazzagi uwayenmu ya zazzagi wani ka san ai mutane sun ɗauki wata al'ada wai daga ka faɗi wani abu wanda ɓannan wani ci to ya ce ka ya zagi wani oke ashe kuma sun san aikin shi kenan ba sai ba dai bai wani abin ko to shi kenan yanzu da haka sai suka ce yana da zagin iyayenmu ya ce to kai menene maganin kai ce to ni Allah ya aiko ni kuma na zo da addinin ba abin bauta da gaskiya sai Allah ta ji ta ce to yanzu menene hujja Allah ya aiko ka ya ce yo menene ake bukata kun gwada wanda zai zama hujja sarkin ne ya ce to abinda nake so dan mu gane Allah ne ya aiko ka yanzu kaga ai da sahi ne yace kwarai fa wannan ranar ta je ta fadi ba a irin lokaci kawai cikin nan da sakon 30 ta fadi dare ya zo kuma wata ya fito yace idan watan ya fito kuma kai kiran shi ya sauko in ya zo muna so ya tsage in ya tsage muna so ya zo ya yi magana ya ce kai annabin Allah ne kawai sai mutanen maka suka kanta a hasanta ya san da iya a hasanta ya san yi ta yi daidai yau dai ƙarya ta ƙare ya mu ina zabi dan wannan muka ce a kira manya ai kuma yanzu ta ƙare Anda Allah ce shi ke da Allah nan take tun har ya aiko Jibril. Jibril ga ya ma Muhammadu na mishi izini da duk da ranar da watan da daren din na mishi izini. Wannan shine bukatar ku eh yace rana hwaye. Kamar an je hukku da gobe ta sai ta ba. Yace kai wata fito ya fito yace a ba he ka shirya ba tahowa zakai ya taho yace gani yace tsage ya tsage ya faɗi can ya faɗi can ya ce taho ya taho ya haɗu ya ce yi magana waye ni ya ce an ta muhammadu rasulullah ya ce na yi ce da kai ne annabi muhammadu manzan allah ya ce koma game ya koma game ya ce koma inda kake ya koma inda yake ya ce faɗi ya faɗi ya ce rana dawo ta dawo ya ce duniya koma da ke da muke ya ce yaran kai daɗi to za mu je mu duba ka san mu abin mu ai he an shawara dole he an kai majalisa an duba mun kudan da kudan diya ka da shi
فما ذا بعد الحق إلا الضلال
Allah ce ba ba ba da haƙƙi illata to bayan mai gaskiya mi ya rage kuma ban da gaskiya sai ni daga kin gaskiya in ji ba haushe sai ba shi kenan to yanzu gashi lokaci yayi mu bari Allah kai mu gobe sai mu tashi kun ji dai dalilin wannan aya ta farko iqtirabatu sa'atu wan shaqqal qamar wa in yarau ayatan duk in suka ga kowace irin aya ita ce mu'jiza anan wannan tsagewar wata da hutawar shi da yin magana shi yuqridu sai su bijire ma ayai wa ya ƙulu heka suna cewa sihirin mustamir wannan daɗaɗɗen tsahi ne da ya daɗe ana yi in ana an daɗe ana yi yaushe aka taɓa tsaga wata wa taɓa kiran wata ya zo ba mu ga ba ga sunan ba bokayen su kira shi mana watan a ma da wai wasa ma ba wuri ba gare shi to sai Allah ya kai mu gobe mu tashi daga inda daga farkon sura Allah ka shiryar da mu Allah ka samu cika da imani Allah ka mana gafara Allah ka yahe mana Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka yi ma kasan mu albarka Allah ka dauka kasan mu Allah ka zuba arziki mai yawa mai albarka a kasan mu Allah ka ma wannan kasa ta mu arzikin zama lafiya Allah ka buɗa mata arzikinta Allah ka buɗa mata arzikinta ka yarwanta mana Allah ka ƙara ma wannan al'umma ta mu imani Allah ka ba mu gaskiya da rikon amana Allah ka ba mu gaskiya da rikon amana ya Allah ka shirya da mu ka shirya da duk ƴaƴan mu da zuriyar mu da matan mu da iyayen mu Allah ka ka alheri ce mu komai mu wannan adini Allah ka ba mu ladan wannan adini Allah ka karba mana ibadun da muka ci Allah ka karba mana sauran kwanakin da suka wuce da suka rage Allah ka ba mu ikon aiki kirki ya Allah ka ba mu ikon aiki na kwarai a ciki ya Allah ka sa muna cikin wanda za su dace da alherin da ke cikin wannan ya Allah ka san kare mana da hisan mu a wannan wata ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah muna da wasu mutane ke bantattu da suka nemi mu yi musu addu'a Allah bayinka ne ka hi mu sanin su Allah ka hi mu sanin bukatun su Allah abinda suke nema na alkhairi Allah ka san shi Allah ka ba su abinda suke jin tsoro na sharri Allah ka san shi Allah ka kare su wanda ma ba su sani ba Allah ka san shi Allah ka tsare su wanda suka sanin kuma Allah ka ƙara kare su Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya Allah ka albarkace su ka albarkaci zuriyarsu ka albarkaci dukiyoyinsu akwai bayan Allah da suke taimakawa wajen yaduwar wannan da'awar Allah ka taimaka musu kun san wannan ayyukan da kuke gani ba iya wannan tafsirin bai tsaya yanzu kun ga wannan da muke ya zamana dole ne duk inda za mu rinka tafiya wa'azuzzuka ba sai na mako mako ba da muke ana ba na alhamishi alhamishi ba ne akwai garuruwa garuruwa da za mu tafiya wazi to dole sai mun ɗauki waɗannan matasan mun tafi da su kaga matasan nan ko na san ba matasan ƙarfe ba ne suna ci suna sha wasu ma suna da iyalai haka ne kuma in ma ba su da iyalan to iyalan za su musu don su raka ɗauka a daidai a gane ko? Na'am. Aka daga yin abin da ba yawa. Kaga dole a musu iyalan. Sannan kuma dole mu daga tahiya da su. Kaga dole muna da buƙatar abin da zamu dauke su da abin da zamu ciyar da su. Duk inda muka yi karatun nan bai kamata ba a yi shi ya tsaya iya wurin. Haka ne ko ba haka bane? Ai kaga ana karatu a wurare da dama amma iya na nan ake aka yi. wannan kuma banda tafsiri muna wani karatu daban ana wai akwai sauran wuraren da muke karanta wasu littattafan ma da ba tafsiri ba akwai wasu wuraren da muke wasu laccoci wanda sun dace da wurin lacca a nan ba za ta yi ba sai a wurin ne za ta yi kuma ta dace da wancan wurin ta dace da wasu mutane a wasu uwa duniya inda waɗannan masu yaɗawa za ta amfanar haka ne ko ba haka ba ne ku ga dukkan waɗannan wasu jama'a ne suke ƙoƙari suna nan suna ta nazarin yaya za a yi wani tsari za a yi ya zamanto ana da motar da za ta raka ɗaukan waɗannan su kansu suna da wasu mota a hannunsu wanda da an ce ku taho sai su taho ya zamanto a hannunsu take ba a hannunmu ba wanda da an ce ku taho sai su taho sannan akwai wanda suke ganin kayan da suke aiki da su akwai bukata a zamanantar da su saboda aikin ma ya zamanantu kenan dole ne muna da bukatar mi wani kwakwaran agaji ba iya wai na mutum sha ba na shi wannan aikin na da'awai tunda Allah ya raya mu ya saka mana yin ta to dole ne mu kuma mu dauke ta ba za mu yi rauni ba tunda har Allah ya ba mu lahiya to kuma bai sa mu muka zama ma'aikatan gwamnati bai sa muka zama ta yan kasuwa ba muka bude shaguna sai ya bar mu a cikin da'awa kuma ya ba mu lafiya da ci da sha da rihin asiri cikin da'awa to ba za mu yi wasa da da'awan nan ba ita za mu yi ba dare ba rana har sai mun ga mu dai ko mun bar duniya ko kuma saƙo ya kai inda ya kai haka ne ko ba haka bane kuma cikin yarda Allah saƙon nan yana zuwa ko bai zuwa yana zuwa yau kuma ai ba iya wannan abubuwan da ya faru na tsakankanin mu da Faransa ko Amerika ko ɗan duniya ba akwai abubuwa da dama da muke so a tattauna mutanen Niger maza da mata da mutanen wasu ƙasashe ma musulmi maza da mata su fahimci abin su gane shi su zo a yi tafiyan nan tare. An gane ko? Wani ma wanda bai cikin musulunci nan muna so ya fahimci musulunci nan ya zo a tafi tare. Ma iya aikin nan mu kadai? Aikin nan yana da buƙatar gudunmawa kowa ko? Kun ga yanzu waɗannan matasan sun kai su hudu ko su biyar. Duk inda kafin mu zo sun zo. Idan sun muka zo ba su zo ba mun dingi faɗa kenan ya aka suka makara. Amma ba mu san baccin su. ba mu san ba shansu duk azumin da da ake yi ko dala ɗari ba mu ba su ba me suke zubawa a motoci gare su moto gare su a kawa suke tahowa a a waliye ne ta sawa suke wala musulmi kuma ka san ya cancanta mu sani mu raka dan yin wani abu wanda ko al'ummar wannan majalisi ta raka yin wani abu muna zuba musu man da za su kai kawo kai hatta da alaramma wallahi ban san ya yake rayuwa ba ko wallahi yanzu in an yi aka ce mini da kwai shinkafa ta kai babu ɗari a gidan hihe ce to ba lalle bane in yarda amma in aka ce babu zan iya yarda dan dai ni ban gaba an ji an sarki kuma ban san ba ana ramma da wani cikakken shago da ake zuwa ana ce wani to kuma bai kamata ba kawai ya ja tilawa mai kabara mu kuma mu je mu sha shinkafa da nama mu yi barci shi kuma ya yi kuka ya kamata ya ci yadda muka ci ko ya kamata ya sha yadda muka sha wannan sallah take tahowa yana da iyali yana da mata suna da buƙatar yadda kama matarka sutura shi ma ya ma mata shi sutura yadda kama ƴaƴanka sutura ƴaƴan shi shi ma ubansu ne kuka za su mishi ya zo yana ja mu na baki mun hana shi idan da ya ƙara mun kishi da mun dingi hakan nan adaran ma ya akai sai ya ba mu hakuri ce wallahi faci da samu wani lokacin ma man ne ya ƙare a babur din ya turo shi shi babu kuɗin man amma a motan babu kuma yana jin kunyar ya wannan sai ya rika cewa faci ne haka fa ake rayuwa to ai ba sai mun gaba an kai ƙasa dole ne mai wani kwamati mai wata gidauniya wadda za mu rika ɗaukan wani ayyukan shi alarman su da dama kuna ganin tahiyoyin da muke yi ai ba da shi ba muke yi kun san mene ne sa ai kun san dai ba ragon tahiya wa aziba ne ko ko kuna muke ta kodan kuna nuna cewa ya rago ne rago ita kuke haka nan ne to duk kasan da ita muka zagaye shi ka san ko rago ne ba za mu zagaye kasan nan ba da shi har gengin an na ta umarce shi a gudumariya yayi wajen wata takwas gashi nan a gudumariya na mance shi na ba da jingi da shi aka ba da dan wani abu na rufe ni na yau gaba na ce to kan ka sake shi sai sun har da ce idan kamar goma sai ni yara suka yi har da kan an yi wannan ko ba yi wannan ba ba ya kamata a ce abin da za ku ji gani muna tahiya muna aran wasu adaran mumin ko dai bandawi ne tarda shi muke a kusa da garin su in abin ya shafi kudu ne dama shi kusa da garin su ya kamata a ce an yi ne ya kamata a ce duk irin waɗannan mun san yadda muke rayuwar nan muna da wani kwamati da in dai za a yi aikin nan alal akalla in za a yi aikin mu yi amfani da shi mu yi wannan aikin a fitan ne a wannan din ne dole ne mu yi wannan harkar haka ne ko ba haka ba ne duk da kungiya tana iya na ta kokari to kungiya ai ba mu kadai ba ba kuma iya wannan aikin ta sa a gaba ba an gane ko dan haka ne in kai so daya ita ma kuma tana bukatar hutawa mu kuma ai ba so ɗaya bane zabi Allah ta'ala ya samu dace da haka nan za mu ga wani tsarin da za mu yi ta yadda su kansu waɗannan masu kyamarar nan za mu sami yadda za mu mu samu ɗan abin da za su hau su daga tafiya da inda ake wa sannan kuma mu san ya za a yi kayan su ya zama na zamani kuma ya za a yi su zaman to alal aƙalla ya wani abu yana shigo hannun su yadda za su ji daɗin aikin nan ko da ma'aikata ne su yi nishaɗin dai wannan aikin namu tunda sun taimaka mana. الله تعالى صاحب ذاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين